بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 23 ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 129 cikin jirgin darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-imam Sheikh islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama asali yana bayani ne akan tafarki madaidaici wanda ya kamata a bi shi wajen fassara na soshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda ke magana akan as-sifatul khabariya na Allah ubangiji madaukakin sarki amma kamar al'adar ibnu taymiya a mafi yawan littafansa yana yawaita dajiya da istitradi haka ne muke jin bayanai mabambanta akan masail daban-daban masu matukar fa'ida a yanzu ibn taymiya ya karkata zuwa ga magana akan wato ladubban al'amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ka'idojin da ya kamata mai karantawa mai wa'azi mai nasiha ya lazimta wajen mu'amalantar karantawarsa da wa'azinsa da nasiharsa idan ba manta ba za mu tashi ne a daidai inda ibn taymiya yake cewa وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته malam yana ci gaba da bayani akan wato a a ka'idojin al'amru bil ma'ruf a inda ya kawo cewa su mu'tazila suna tsanantawa a wajen bin wasu ƙa'idoji na ba sa damuwa da masalih na mutane don haka suke ƙaryata ƙaddara suke jefa mutane cikin wato rankin kafirai da sauransu har yake cewa ma ya yi magana a kan wannan abin a wasu wurare daban sai ce wa jima'ul amri a dunkule wa jima'u zalika abinda za a yi samari a takaice dakhilun fil qa'idatil amma wannan magana da aka yi gabanin nan to tana shiga ne cikin ka'idan nan gama gari fima idza ta'aradatil masalih wal mafasid idan aka samu karo tsakanin abu mai amfani da maras amfani aka samu karo tsakanin gyara da barna walhasanat wasayyi'at aka samu karo tsakanin abu mai kyau da mummuna aw tazahamat ko kuma waɗannan ababan suka yi kunnan doki ko dai zama suna kishiyantar juna ko kuma suna fuskantar juna fa innahu yajibu tarjihu rajihi minha ya wajaba a tsaya a karkata zuwa ga wanda zai zama shine mafi amfani ga al'umma fima idan zahmatil masalih wal mafasid musamman mai zama akwai cinkoso akwai wato gosulu na masalahohi da mafsarori wata aradat ko suka yi karo da juna su al masalih wal mafasid fa innal amra wan nahya yin umarni da yin abu kaza ko hani daga barin abun wayin kana mutadamminan li tahsili maslahatin wa daf'i mafsada koda ya zama a cikin shi akwai wato an ya zama a cikin shi akwai samar da wani amfani kuma akwai kore wata barna wanda wannan shine asali game da umarni da hani fayunzaru fil mu'arid lahu za a tsaya a kalli abin da ke karo da shi fa in kana allazi yafut yufawwatu min al masalih aw yahsul min al mafasid akthar in ya zama a cikin umarnin ko hanin duk da amfaninsa da tunkuɗe ɓanna da yake sai zama an gano cewa garin tunkuɗe wannan ɓarna za kuma yi asarar wani amfani ko garin tunkuɗe wannan ɓarna za a samu da wata ɓarna mafi girma to sai zama lam yakun ma'amuran bihi to a lokacin ba za a yi wannan umarnin ba bal yakunu muharraman zai zama abin haramtawa idza kanat mafsadatuhu akthar min maslahati inda mabarnar da ke cikinsa ta fi yawa fiye da amfani da ke cikinsa wato ya dunkule wata magana ne wadda malaman usulu suke yawan magana a kanta game da ƙa'idoji na wato ta'arudul masalihi wal mafasi ko tazahumul masalihi wal mafasi al'imamul bukhari a cikin sanye ɗinsa ya ƙulla wani babi da yake cewa babu man taraka ba'ada likhtiyari makhafata an yaqsura fahamu ba'adun nasi an yace babun da ke bayani akan ga wani abu wanda shi ya kamata ka aikata amma sai ka bar shi saboda tsoron kada wasu mutane su gaza fahimtar ka fa yaqau fi ashadd minhu su fada abin da yafi wannan barna sai kawo hadisin Aisha radiyallahu anha da tace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da ita ya nuna mata a gindin Ka'aba ya tona mata sai da ta ga marmaran fandisho din yace mata wannan shine asalin foundation Annabi Ibrahim tace mishi to me zai hana a gyara Ka'aba a maishe ta foundation din yace a'a inna qaumaki hadithu ahadin bil islam mutanenki basu jima da shiga musulunci ba ya akai gwagwarmaya da su aka samu suka shiga musulunci na lokacin shekara 21 kenan da musulunci domin lokacin fatuhu makka a lokacin aikin hajjin bankwana afwan shekara 21 a ta da biyu amma a lokacin da annabi yana cewa sabon musulunta ne su yau aka ce ka'aban nan da kuke takama da ita tana da matsala a foundation ɗinta sai an gyara to wani ridda zai kaga fa ya fi a fasadin ashadd min zalik sai annabi ya kyale bai musu wannan in ka kalli haka hadifin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai hana kashe munafikai tunda ya tabbata kafirai ne batattu ne ba addinin Allah suke bai ce a'a kar a ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana kashe sahabbansa da tarihi zai wanzu har yanzu da sai hawo musulunci gorin wannan abu ce ku annabin kuma da yake zaben wasu mutane kawai ya ce munafikai ne ya kashe su kuma na ganewa jama'a to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin masa a cikin addini shi yasa ake so ya zama waɗanda za su dinga ba musulmi fatawa da wanda za su dinga auna me za a yi ko me za a bari na farko su zama malamai masu ilimi sannan masu tsoron Allah sannan wanda suka goge a rayuwa wanda ba wai kawai zai kalli doran nasi ne ya ce dole sai an yi abu kaza yanzu ba ko a mutu ko a yi rai kuma gani kun tuna mas'alar misali sallar juma'a da hantsi da aka je gidan sarki ai galiban mu gani muke kawai ko za a kashe mu kawai mu zo mu amma da ya ce a bari to wataƙila inda mun yi lokacin na an kashe mu da yanzu babu masallacin nan da da an kashe mu tafi ko mun gani shi yasa zaka ga abubuwa da dama akwai irin waɗannan matsalolin a cikin su abu ne a cikin shi akwai amfani ga al'umma sannan kuma akwai cikin akwai tutura yanzu bari mu dauki wasu misali mu dauki misali yanzu matsalar demokradiya din nan duk musulmi suna da itikadin cewa demokradiya wani tsari ne da ba sa son yin shi saboda ya saba wa addinin su amma me yasa ku musulmi suke tarsasuwa zuwa ga su yi takara duk da Allah ya annabi ya hana neman mukami yasa suke tarasuwa zuwa ga je su jefa ƙura'a su yi campaign duk da ba tsari ne na musulunci ba saboda ɗayan biyu ne ko dai su yi iya wannan ɗin da za su yi su rage ɓarnar ko kuma su runguma hannunsu su ce ba ruwan ɓarna kuma ta darkake su gaba ki ɗaya da haka shi sa suke ake haƙura a je a yi zaɓe a yi takara a yi kaza a yi kaza saboda taƙalilul mafsadatai wato ihtimalu adral mafsadatayn bi bi bi bi izalati akbariha a tunkuɗa babban mafsada sai a ainihin wato yi condoning ai condoning karama dauki misali abin nan yanda mata suke zuwa asibiti mata su je asibiti awo su je haihuwa su yi kaza su yi kaza wataƙila wanda zai duba su ba musulmi bane wataƙila wani wanda ba amintacce bane wataƙila ba kama san abin da ake ba amma me yasa mutane suke haƙura suke yin wannan saboda yafi sauki akan kai irin wannan taurin kan da wasu ke ce wallahi shi ba za a je asibiti a gidan shi ba a zo kuma a haihu a samu matsala ko a zo har da mutuwa ko a haifi dan ba lafiya ko dan da uwar duka a ita jallijoga to wanne ya fi maka sauki kuma gane jama'a misali yanzu a ce wani dan a caɓa yanzu ya zo nan sai kawai ya buge wata mata ajnabiya ba wanda ya santa dole mu maza mu za mu je mu ɗauke ta mu sa ta a mota mu kai ta asibiti kuma kai ta gidanta wanda kaga ajnabiya ce asali bai halarta mu taba ta ba amma yanzu a batta akan titi fa a ga al'aurarta ko a ga tsarecinta ko ta ta mutu anan amma kaga wani sai ga ya zai a taba ta dole a taba ta saboda shine mafi karanci ko muna ganewa jama'a suna nan irin waɗannan da yawa haka kalli matsalar da ake kawowa cewa a yi wa shugabanni biyayya a yi musu kyakkyawan fata a yi musu addu'a ai ba wai dan duk abin da suke an yarda da shi bane ba wai dan ana nufin suna kan daidai ne gaba ɗaya ba a saboda idan muka tsine musu albarka suka lalace sai mun fi kowa shan wahala idan muka yi fito na fito da su suka zo suka ɗauki makami tunda su suna da gwamnati suka halasta wa kansu jinin mutane ba wanda ya zai wani abu kamar yadda wani cikin magabata yake cewa sai a waye gari ku ba ku gyara addini ba ko ku ba ku bar duniya ta zauna lafiya ba irin abin da aka yi a Maiduguri kenan shekara goma sha nawa ana wannan fitina shekara goma sha nawa ana wannan fitina aka karkashe mutane aka aka aka sa mutane a cikin kunci mai yawa in ka sake daukan wato a dauki zaman aure duk wani gidan aure da ka gani baya rasa wata matsala ko wata damuwa ko wata rashin fahimta amma me ya kamata a yi sai a yi haƙuri a kau da kai saboda mene saboda makoman ƴaƴa saboda makoman mutunci saboda kaza saboda kaza sai a yi ta haƙuri har a saba a zauna lafiya to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin ainihin musulunci ana ƙaddara su da ƙa'idoji daban-daban daga cikin ƙa'idojin shine ana ƙaddamar da almaslahatul amma alal maslahatul khassa maslaha ta shafi al'umma sai ka gabatar da ita akan wata shafe ka kai kadai ka ta zama tana ƙasa da buƙatar al'umma da za a zo a ce ga wani dan takara ga wani dan takara A and B musulmai su ce A suke so kai kuma B duk da kai ma kana so sai ka hakura ka ci tunda musulmai al'umma ta ba ne suke so ba na hakura irin shi ne abin da sa aka ce mutumin da ya ga wata shi kadai ba zai yi sallah shi kadai ba saboda maslaha amma ta mutane sai ya haƙura har sai mutane sun yi sallah gaba ɗaya sannan ana takaddimin ainihin wato a abin nan me yasa aka ce a gabatar da alal misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ana zafi rana a jinkirta sallah azhar rana ce sanyi sai zama kai kana so ka yi aiki da wannan hadisin amma kuma ƴan masallacin ku sun ki to wani za ka yi za ka ce ne kai ba za ka bi jam'i ba sai biyu da rabi za ka yi sallah ba za ka ce haka ba sai ka gabatar da yin sallah a jam'i ya fi muhimmanci fiye da wannan ibradin a ganka tare da sauran musulmai kuna sallah ya fiye maka alheri fiye da a ganka ta takhallaf an salat har wani ya maka mummunan zato a ce ta harku salati ne kai amma kaga wani zai sa zafin kai ya ce ya shi ya karanta hadisi da haka wallahi shi ba zai sallah azhar yanzu ba sai karfe uku ko biyu da rabi wannan rashin fahimta addini haka misali muka ɗauki a matsalar sallar tsoro a cikin yaƙi me yasa aka ce a yi sallar tsoro malamai suka ce daga cikin misali ɗin haƙila yau akwai ijtima'ul kalima hatta a wajen yaƙi maimakon da a ce kawai kowa ya tashi kowa ya tashi sanda ya samu hali da aka ce duk da haka a haɗu ko da rabin mutanen ne su yi rabi su yi gadonsu don dai a samu maslaha ta haɗuwar kan mutane haka abinda zai zama maslaha akan haɗin kan mutane da haɗin kan addini da sulhu tsakankaninsu a gabatar da shi akan abin da ya zama maslaha ne gare ka kai kaɗai ko ga waninka shi yasa za mu ga malamai suna yawaita maganganu akan irin waɗannan abubuwa musamman malaman da suke gogaggu ƙwararru akan masai saboda haka a takaice dai abin da ake cewa shine ana gabatar da watin maslaha ta al'umma akan maslaha ta afrad ana kuma gabatar da abin da zai kawo gyara da abin nan da alheri da abin da zai kawo haɗin kai da mutunta juna a cikin mutane fiye da abin da kai samu maka maslaha kwaya ɗaya taka ta kanka malam ya ci gaba da cewa lakinna atibara maqadiril masalih wal mafasid huwa bi mizanish shari'a amma wajen auna menene maslaha menene mafsada me ya dace ayi me bai dace ba yace to ana aunawa ne da ma'aunin shari'a famata qadira al insanu ala ittiba'in nususi lam ya'dil ana duk sa'ad da mutun ya samu daman bin nasoshi to bai dace ba bai halasta ya kauce ya basu ba wa illa in bai samu halin bin nassi ba ijtihada ra'ayahu to sai iya kokari da nashi binciken ko nashi tunanin li ma'rifatil ashbahi wan nazair dan ya san abubuwan da suke kama da juna da kuma abubuwan da suke iri ɗaya da juna wa qul wa qalla an ta'udha an-nususu min man yakunu khabiran biha wa bidilalatiha ala al-ahkam yace kuma wanda duk ya san addini ya kware ya goge akan nasoshi to da wuya a samu wata mas'ala ta zo ya rasa wani dalili wanda zai yi amfani da shi wajen fassarawa ko bayar da hukunci ibn timiya yana magana akan mutane ne irin shi anan mutum irin shi da wuya a ce ga wata mas'ala ta zo a cikin addini ya rasa abin da zai lalubo ya goyi bayanta ko ya kafa hujja a kanta ko makamanci haka da wuya wa ala hadha idza kana ash-shakhsu aw at-ta'ifatu jami'ina baina ma'rufin wa munkari saboda aka samu wani mutum ko wasu mutane waɗanda sun hada kirki da da abun banza suna yin abu mai kyau suna yin mara kyau bi haisu la yufarriquna bainahuma ya zama ba sa rabewa tsakankaninsu bal imma an yaj'aluha yaf'aluha jami'an aw yatrukuha jami'an ya zama ko dai su aikata abin kirkin gaba ɗaya da shi da na banzan a haɗe ko kuma su bar su gaba ɗaya lam yajuz an yi umaru bi ma'rufin wala an yunhau an munkari to a lokacin waɗannan ba daidai bane a ce su bar kaza ko su yi kaza sai an tsaya an tantance bal yunzaru za a tsaya a duba ne fa in kana al ma'rufu aktharan min akthara umira bi idan abin da suke yi mai kyau yafi yawa to sai a umarce su da mai kyau wa inistal zama ma huwa dunahu minal munkar koda kuwa a cikin yin wannan abu mai kyan za kuma a samu wani ƙasa da shi na munkari kamar da muka misali da za a ce wane ya kamata ka je ka shiga takara don ka ci zaɓe ka taimaki al'umma kamar gan za ka yi wani abin arziki a cikin takarar nan wataƙila sai sai ya fito wajen kamfen ya riƙe hannun wata mace ko an zo ana rawa a gaban shi yana liki ko alama sai yayi ƙarya ko sai ya je ya zauna da karuwai su ma ya musu alƙawari kaga da a cikin wannan akwai fasadi in yaje kuma alƙawarin zai musu ba cewa zai zaro shi gidan karuwan nan cewa za a san inda zai a gyara muku sana'a ku amma dai yana da wani wato wata manufa wata fi wannan girma ko to sai ya je wannan din ko mun gane ka a ce a'a kwata-kwata a bari ga baki ɗaya sai a zo kuma duka sai a lalace shi ne ke cewa ko da a cikin yin wannan abin alkhairin akwai wani barna da za ta shigo baya bal yakunun nahyu hina idin min babi saddi an sabilillah a lokacin idan aka ki aka ki aikata wannan abin to ya zama an toshe hanyar Allah wasai fi zawali fa'atihi wa fa'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam ya zama mai yin haka kamar yana kokari ne ya hana bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zawali fi'lil hasanati kuma yana so ya kawar da aikin alkhairi wa in kana al munkaru aglab aglaba idan ko munkarin ya zama shi yafi yawa nuhiya anhu sai a hana wannan munkarin wa in istalzama fawata ma huwa dunahu min al ma'ruf koda ko ya zama a garin hana munkarin ya zama akwai wata barna akwai wani alheri kuma da za a rasa misalin wannan shine misalin mace wanda za a bata dama a ce je ki karatu a jami'a ta je kaga karatun nan wani ma'arufi ne wani alheri za ta yi amma da ta sai ta kasa kama kanta ta zama wata lalatacciya tana ta shiriri ta tana bin maza tana taɓara to sai a hana ta karatun a ce ki dawo gida ki ba ko da kuwa garin dawowa gidan nan ta fasa wannan digirin kuma ta yi asarar shi ya fiye mata alheri ta haƙura da digirin don ta tsira da mutuncinta saboda barnar da take yi ta galabaici alherin amma in ya zama ta iya kiyaye wannan barnar ba ta wani fasikanci ko barna iya barnarta kawai shine zama aji ɗaya da maza wannan sai a kyale ta ya fi sauƙi yana da sauƙi fiye da wancan kuma mun gane da haka sai an auna wanne ne ya rinjayi wani ya ce ويكون ويكون الامر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه امرا بمنكر a lokacin da aka san yarinya idan ta je makarantar jami'a za ta lalace ta iskance ta zama mara mutunci duk da haka aka rafa ido aka ce a tunda dai karatu ne ta je ta yi babu komai ce to wannan ya zama umarni da barna wa sa'ayan fi ma'asiyatin lahi wa rasul kuma kokari ne wajen kawo barna da saban Allah a cikin al'umma wa in takafa'a idan ku suka yi kankankan da alherin da sharrin suka yi kankankan takafa al-ma'ruf wal munkar al-mutalazimani wanda ba sa rabuwa da juna lam yu'mar bihima wa lam yunha anhu haka ba za a ce ayi ko a bari ba fataratan yasduhu al-amru wa taratan yasduhu an-nahy wani lokaci sai ya zama abin da ya kamata a yi shine umarni wani lokaci kuma ai hani wa taratan la yasduhu la amrun wala nahyu wani lokaci kuma sai a bar mutane haka ba za a ce musu ku yi ko ku bari ba abu kowa ya kan hukunci kowa ya dauka kan shi fata wanda ya ga ta dace da kansa haythu kana al munkar wal ma'ruf mutalazimai lokacin da zama a cikin munkari da ma'rufin akwai abubuwan da suke mutalazimai wa zalika fil umuri al muayyana al waqi'a wannan ya shafi fatawa ne akan ɗaiɗaiwan mas'aloli wani tambaye ka alaga ta malam ina so zan yi aiki a wani kamfani amma ga irin yadda suke gudanar da ayyukansu baka fahimta ba sai ka ce mishi ko baka sani ba shi ya je ya san yadda zai shi ya je ya duba wanne ya fiye mishi wallahi malam ina da ciki ne kuma yaro na kankani bai koshi da nono ba gashi kuma ko zan iya zubar da cikin misali ba haka suke yi wannan tambayoyin ba sai ka ce mata ko ban sani ba saboda abubuwa sun maka abin nan wato tadaru ba a gane ba a cikin masail waqiya yace wani lokaci baka umarni baka hani wa mutum sai ka bashi shi ya je dauka wa kanshi abin da yake ganin ya dace amma idan maslaha ta karkata to sai a karkata zuwa gare ta idan mafsada ta karkata sai a kore ta fa amma min jihatin nau'i fa yu'maru bil ma'ruf mutlaqan amma idan umarni ne ga magari mas'ala ce ga magari yanzu ba fatawa akan mas'ala ɗaiɗaiwa ba to a lokacin me kyan kadai zaka faɗa wato sanda zaka ce haramun ne zubar da ciki jama'a Allah ya hana kaga wannan fadawa ce mutlaka haramun ne ku bar ƴaƴanku su je makarantar boko suna yawo tsirara kaga wannan fatawa ce mutlaka ko mun gani haramun ne mace ta yi tafiya babu muharrami ko da aikin haji ne kaga wannan fatawa ce mutlaka to anan zaka faɗa abin da kawai ka sani ne a ilmance amma wannan bai nufin ba za a samu wata matsala kwaya ɗaya da malami mai fatawa zai ga dacewar bari ya deviating daga wannan abu saboda wata maslaha da ya gani yace wa yanha wa yanha anil munkari mutlaqan anan zaka faɗi abin da yake hani game da barna kai tsaye wa fi wa fil fa'ilil wahidi wa ta'ifatil wahida a yu'mar bil ma'rufiha wa yanha an munkariha yace game da mai aikatawa guda ɗaya ko wata kungiya masu aikata irin wannan abun za a umarce su ga baki da abin da yake kyakkyawa ai hani ga abin da yake munkari wa yuhmadu mahmuduha wa yudhammu madmumuha za a yaba musu akan alkhairin su a zarge su akan barnar su bi haythu la yatadammanu al-amru bi ma'rufin fawatu ma'rufin akbar min ta yadda zai zama wannan umarnin da kyakkyawa ba zai ja'i zuwa ga rasa wani abu mafi kyau fiye da shi ba au husulin munkarin fawqahu ko ya jawo zuwa ga faruwar wani munkari sama da shi ولا يتضمن النهي عن المنكر عن المنكر حصول ما هو انكر منه ko kuma a je garin kora barna a samar da wata barna fiye da wannan au fawati ma'rufin arjaha min ko a samar da wani wato a hana samuwar wani abu mai kyau wanda yafi wancan wai idan shtabaha al'amru idan al'amura suka rikice wa malami mai bada fatawa ko mai karantawa ko mai wa'azi istafbata almu'minu hatta ya tabayyana lahul haqq mu'mini sai ya tabbata akan abin da yake akai har sai gaskiya ta bayyana gare shi zai yi tasabbut zai nemi zai nemi ya gane menene wato gaskiya shine istathbata ya nemi gano gaskiya fala yaqdumu ala ta'ati illa bi ilmin wa niyyatin ba zai shiga cikin wani aiki na da'a ba sai ya san abin a ilmance kuma yayi niyyar yin da'a wai za ta rakaha kana asiya irin wannan da'ar idan ya batta to shine ya zama yayi saban Allah fatarkul amri alwajibi ma'asiyatu barin umarnin da Allah yayi wanda yake wajibi ne saban Allah ne wa filu ma nuhiya anhu min al'amri ma'asiya kuma aikata abin da aka hana na umarni shi ma sabo ne wa hadha babun wasi'un wala haula wala quwwata illa billah aji shi da kanshi ya cike da salati da barwa Allah komai ita wannan kofa ce mai fadi wa min hadha albabi kidai fara buga misalai ce daga cikin irin wannan kofar ikrarun nabi sallallahu alaihi wasallam li abdullahi ibn ubay wa amsalihi min a'immatin nifaqi wal fujur lima lahum min al a'wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyalisa abdullahi dan salul da jama'arsa cikin munafikai suna ci suna sha a cikin madina suna shiga cikin musulmai suna daukan labarai suna sawo musulmai a abin nan shubuhoyi annabi duk ya kyale su sallallahu alaihi wasallam ga fajirtin da suke saboda mene saboda suna da mataimaka suna da usba fa izalatu munkarihi bi nau'in min iqabi in aka ce a kawar da wannan barnan ta hanyar a kama shi a kashe shi ko a kore shi ko a kwace dukiyar shi mustalzimatun izalata ma'rufin akbar za ta ja a kauda wata wani abu mai kyau shine waɗancan usban nashi ba za su fahimci addini ba min zalika bi ghadabi qaumihi wa hamiyatihim watakila a jawo fushin al'ummarsa ƙabilarsa ta Khazraj za su yi fushi kuma za su sa ƙabilanci a cikin al'amar. Wa binufurin nasi, sannan annabi zai kore mutane daga musulunta, idan sami'u anna Muhammadan ya katulu ashabu. Wanda ya ji labarin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kashe wasu cikin mutanen shi da suka ce sun musulunta, sai a je a bada labarin a ce wai ana zargin su ne. Ba za a ce ai ya tabbata munafukai bane, za a ce kawai daga zargi ko an tsane su ko ba a san su ko ana musu hasada ko wani ya gulma su da haka za a fara kaga sai wani ya ce ni ba zan je shiga addinin da wata rana kawai za a lauko na a ce a kashe ni nayi munafunci ba ولهذا لما خطب الناس في قصه الافك kuma ya fara aikace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutane jawabi sanda wannan sharri da aka yi wa Aisha na kazafi ya auku bima khatabahum bihi yayi jawabin nan wa atadhara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa waye zai min maganin dan salu fa qala lahu sa'd ibn mu'adh qawluhu allazi ahsana fi wa hamiya lahu sa'd ibn ubada sai sa'd dan mu'adh yace wallahi ya manzo Allah ka ayyana mana shi idan a cikin mu ne aus mu za mu kashe shi idan a cikin ƴan uwanmu ne khazraj za mu tsaya tsayin daka sai sun mai hukunci ya faɗi wannan magana sai sa'd dan ubada shi kuma a cikin khazraj yace wallahi baka isa ba baka isa ka kashe shi ba nan da nan ya taso da hamiya ya ce ma husni imanihi wa sidiqihi wa ta'assubi wa ta'assaba kullum minhum qabilata qabilahu hatta kada takunu fitna tare da cewa sa'adu dan ubada mutumin kirki ne mai imani mai gaskiya amma kowa sai kabilanci ya taso mishi har aka nemi ai fitina a wajen sai da nabi dinga cewa ku yi shiru ku zauna ku yi shiru da ƙyar lashe su aka rabu kawai ausu da khazraj kowa ya ja daga cewa wannan suna wallahi sai an hukunta shi wannan suna wallahi ba ku isa ba kaga wannan ya gwada mana abinda ka iya faruwa inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya hukunta waɗannan mutane wa aslu hadha an takuna mahabbatu lil insani bil ma'ruf lil ma'ruf wa bughduhu lil munkar wa iradatuhu li hadha wa karatuhu li hadha muwafiqan li hubbillahi wa bughdihi wa iradatihi wa karahatihi ash-shar'iyyati asalin abin da zai sa ka tsira a wannan matsayin shi ya zama san da kake wa alkhairi da kin da kake wa barna da nufata alkhairi da kake da gujewa barna da kake yi su zama sun dace da yadda Allah yake son alkhairi da yadda Allah yake kin barna a bisa hasken shari'a wato karka wuce hasken shari'a ya zama tsanar da kake wa barna ta wuce tsanar da shari'a take mata ko kuma ya zama sanda kake wa alkhairi ya wuce sanda shari'a take mishi ko ya gaza ya zama sanda kake wa alkhairi bai kai sanda shari'a take mai ba kin da kake wa sharri bai kai kin da shari'a take mishi ba to daga na ake samun matsaloli idan mutum abin shi yayi yawa shi ne ake samun hamasa ya zaki idan mutum nashi yayi kadan shi ne ake samun wato ya zama kaman wani murji'i idan ganin masu laifi ai ba matsala bane a kyale su mana kawai a rabu da su ko mun gane duk biyun matsaloli ko dai zama kana kana caji, ko kuma kana baka daukan caji yadda ya kamata dole ne a zama ummatan wasata yace to wa an yakuna fi'luhu lil mahbubi wa daf'uhu lil makruhi bihasabi qudratihi quwwatihi wa qudratihi ya zama kuma aikin da zaka yi na alkhairi da hana barna da zaka yi gurgudan karfinka da iyawarka inna allaha la yukallifu nafsan illa wusa Allah baya daurawa wata rai sai abin da za ta iya waqad kala kuma Allah ya ce fattaqullaha masabaq karka je ka dauka abin da ka san ba za ka iya ba yafi karfinka ko yafi karfin umarninka ko yafi karfin abin da zaka iya kwando ne na misali a ce a anguwa akwai wani gida da ake wata barna kai ba kwamishinan yan sanda ba kai ba DPO ba kai ba mai anguwa ba kawai kai wani ustazu daga an yi karatu a masallaci kai ka dauki usale ka ce a je a farma gidan nan duk a fitar da mutanen banzan da ke cikin gidan to kashe kai za ku kwana ciki saboda ka je yin annayu anil munkar wanda ya fi karfin kudurarka ko mun gane jama'a ya fi karfin kudurarka haka hatta wa'azi ai akwai abin da wani ya isa ya faɗe shi wani bai isa ya faɗe shi karfin iliminka da karfin faɗa a jinka da karfin kariya da kake ita ya kai ka faɗa to sai ka faɗa idan bai kai ba idan ka fada zaka iya kwana ciki saboda ka dole sai an kula da wannan fa amma hubbul qalb wa bughdihi wa bughduhu wa iradatuhu wa karahatuhu fayanbaghi an takuna kamilatan jazim wancan a wajen aikatawa kenan ma a cikin zuciyarka san alkhairi da kin shari ya kamata ya zama cikakke kuma mai tabbas amma wajen yin da zaka aiwatar to nan ne za a kula da yanayi ko mun gane a cikin zuciyarka kana tsananin kyamar zina yadda shari'a ta ce kana tsananin son sadaka da kyauta yadda shari'a take so amma in ka tashi sadaka zaka yi da iya abin da kake da shi in ka tashi hana zina zaka sana da iya abin da zaka iya ne ina fata mun gane wannan yace la yujibu naqsu zalika illa naqsul iman babu abin da ke sa ya ragu a zuciyarka san alkhairi ya ragu a zuciyarka ko kin barna ta ragu a zuciyarka sai in imaninka ya ragu wa amma fi'lul badni fa huwa bihasbi qudrati amma aikatawa aikace to wannan da gurgurdan karfin da zaka iya wa matakana iradatul qalbi wa karahatuhu kamilatan tamma isan da ya zama wato so da ki da nufi na zuciya cikakke ne wa fi'lul abdi ma'aha bihasbi qudratihi amma aikin da kake yi gurgurdan iyawarka fa innahu yu'ta thawabul fa'ilil kamil za a baka ladan wanda ya cikakken kama kan nabbahnahu fi ghairi hadha al-mawdi' kamar yadda aka tattauna a wani waje wato zuciyarka ta cika da imani amma wajen aiki ba za ka iya yin wannan cikakken aikin saboda baka da cikakkiyar lafiya ko baka da cikakkiyar dama ko baka da cikakken karfi ko kudura to za a baka cikakken ladan shine kamar mutumin da yake ya ga wani mutum mai dukiya yana alkhairi yayi fatan ina ma shi ma Allah ya bashi irin wannan dukiyar kuma ya irin wannan alkhairin ya zama a cikin zuciyar shi wannan cikakkiyar abin nan cikakken nufin ne a zuciyar shi annabi ce za a bashi za a bashi lada irin na wancan haka mutumin da da yake yin aikin alkhairi da jikinsa kamar yake azumi yake sallar dare yake kata alkurani sai ya tsufa ya zama ba zai iya ba ya gaza saboda raunin jiki ko rashin lafiya ko makamantansu za a ci gaba da bashi ladan wancan aikin da yake cikakke saboda haka ba aikin ne zai baka cikakken ladan ba a kyakkyawar manufar da kuma yi iya iyawaka fa innan nas fa inna minan nas man yakunu hubbuhu wa bughduhu wa iradatuhu wa karatu bi hasabi mahabbatihi nafsuhu wa bughdaha yace akwai mutane waɗanda zaka ga a cikin su wato wani yana da so da ki da nufi da da da gurgurdan abin da ke cikin zuciyarsa la bi hasabi mahabbatillahi wa rasuli ba da gurgurdan abin da yake na san Allah da manzansa ba wa bughdillahi wa rasuli ko abin da yake na kin abin da Allah yake kishi da manzansa wa hadha min hawan nafsi min nau'i min nau'il hawa wannan yana daga cikin nau'in son zuciya ya zama kawai zuciyarka ce take guiding ɗinka wajen son abubuwa da kinsu ba yadda shari'a take son su ne yake guiding ɗinka ba fa in ittaba'ahu al-insanu faqad ittaba'a hawa wanda zai bi irin wannan ya bi abinda zuciyar shi ta raya mishi wannan yana bin san zuciya ne kuman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah fa inna aslan waye kai bata fiye da wanda ya bi san zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba kamar yake cikin suratul qasas fa inna aslal hawa huwa mahabbatun nafs dama asali abu da ake ce ma alhawa shine san abu a cikin zuciya wa yattabi'u zalika ba'dha sai wato sai zama kuma yana yana bin wani sashi na wannan san zuciya wal hawa nafsuhu huwa al-hubb wal bughd alladhi fi an-nafs dama ita alhawa shine so da ki dake cikin zuciya la yulamul abdu alai wanda ba iya zargin bawa akan abin da yake so ko yake ki a zuciyarsa sai in ya maida wannan abin addini kuma ya saba wa addinin fa inna zalika la yamlikuhu bawa bai da mallakar mai zuciyarsa take so na mutane na abinci na tsarin rayuwa ko mai take ki wa inna ma yulamu alattibai abinda za a zarge shi shine in ya biye wa san zuciya asalin kaga wani abu a ranka kana so kaga wata kyakkyawar mota ko kyakkyawar mace ko wata dukiya ka ji ranka yana so wannan ba a ba a zargi mutum akai amma in ya je ya bi hanyar da shari'a ba ta yadda ba don mallaka wannan abu ko don amfanuwa da wannan abun ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba to shi ne abin zabi ina fata mun gane kama kala Allah ta'ala game da Allah yake cewa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah Allah ya ce wa annabi Dawud alaihi salam ya kai annabi Dawuda lalle mun sanya ka ka zama wakilinmu a bayan ƙasa don haka to kai hukunci tsakankanin mutane da gaskiya kada ka bi san ranka a wajen yi wa mutane hukunci kaga ba a ce mishi kar ka zama ba ka da san rai amma sai aka ce kar ka bi dole zama kana da san rai in kana alƙali ko a gida kana shari'a ko a makaranta kai ne malamin islamiyya kafin ka kai ga gane wake da gaskiya halar ranka ya karkata zuwa to wance kowa ne ya kamata ya zama mai gaskiya saboda kana tsammanin mai kirki da can ko kana da dangantaka da shi malamin islamiya ka aure a gidansu kannanta ai dole ka daga musu kafa ko to amma ba su ne da gaskiya ba kaka ba su gaskiya a wajen shari'a to shine aka ce karka bi sarran ma'ana koda abinda zaka hukunta ya saba masarranka to haka zaka hukunta shi fayudillaka an sabilillah in har ka bi son zuciya to son zuciya zai batar da kai daga tafarkin Allah Allah ka tsare wa qala ta'ala kuma Allah yace wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah wa yafi ainihin bata fiye da wanda ya bi san ransa ba tare da shari'a daga Allah ba kaga shi ma sai aka ce man ittaba hawahu ba a ce man kana lahu hawan ba domin shi alhawa din ba a rasa mutunci وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أتكين حديث شتبتتشي واندا أينهم واتو يلو دقى سابي ابن عباس الله يكارا مسيدا وانزال الله صلى الله عليه وسلم يكيتشوا ثلاث منجيات على الإمام الطبراني يبتدش ثلاث أتكين الأوسط دقى أنس ثلاث منجيات akwai wasu abubuwa guda uku suna tseratar da mutum a ranar lahira khashiyatullahi fi sirri wal alaniya tsoron Allah a fili da a boye a sarari da a boye wato ya zama wannan tsoron Allah yana ganin ka tsoron kanka aikata abinda Allah ya hana yana nan tare da kai koda mutane suna ganin ka ko ba sa ganin ka koda mutane su sa abinda kake ciki ko ba su sani ba wannan ranar alkiyama yana da gaske abinda ke tsiratar da bawa wal qasdu fil faqri wal gina da kuma yin alƙas shi ne wato tattali kar mutum ya yi abin nan israfi kada ya yi ɓarna ko albazaranci mai aka san shi ne mai aka san albazaranci eh tattali sai ga tattali kamar kuma rowa ne ake nufi ko tattali ya wato yin tsakatsaki tattali ko da kana cikin talauci ya zama kana da tattali koda kana cikin wadata ya zama kana da tattali kaga ai shi talaka hala ya zama dole ne da talaka ba yadda yake amma mai wadata yana da yancin yayi israfi sai zama koda kana da wadata ba za ka yi israfi a abinci ko sutura ko abin hawa ko abin aure ko makamancin shi ba to wannan shi ma ranar alkiyama zai tsiratar da kai wa kalimatul haqqi fil ghadabi war riba da kuma faɗan gaskiya sanda kake cikin farin ciki ko sanda kake cikin fushi ba bambanci zaka faɗi kalma ta gaskiya sai annabi ya ce wa thalasun muhlikatu akwai kuma wasu guda uku masu halakar da mutane daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shuhun muta'un bakar ruwa wadda kake biye mata ta hana ka alkhairi ruwa ta hana ka aikata alkhairi wato ai dan adam asalin shi yana da wannan dabi'a wa udatul anfusu shuhu an gabatarwa da zukata ruwa shi dan adam a bisa ɗabi'arsa yana so ya karɓa kai ya bayar to amma zai koya wa zuciyarsa ne ya tarbiyyata ta saba da bayarwa to shine baya ma rowarsa biyayya ke ko mun gani wanda ke wa rowarsa biyayya to za ta halakar da shi ana alkiyama wa hawan muttaba da san rai wanda shi ma ake biye masa to shine mahallin shahidin wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma mutun ya dinga burge kanshi ya dinga jin cewa shi wata shi wata tsiya ne shi yafi kowa tunani ko yafi kowa ilimi ko yafi kowa san gaskiya ko yafi kowa imani ko ya dinga ganin duk mutane ba su iya ba sai shi to wannan ma wani abu ne daga cikin ababe masu halakarwa domin shi halakar da shi halakar da iblis ijabul mar'i bi nafsihi ya za a yi ni kamata a ce ne wani sujuda wanda aka yi shi yanzu yanzu nan da ƙasa wadda ta riɓe ta yi wari a asjudu liman halakta dina wanda aka yi shi da yambu to shine ijabul mar'i bi nafsi mutum da zai cewa kaman ni ni za a wa kaza mu mun fi karfin kaza to wannan abu ne mai halakarwa ka tausaya wanda ka je na irin wannan Allah ya tsare wal hub wal bughdu يتبعه ذوق ذوق عند وجود المحبوب والمبغض da so da ki azzauk tana dan abinda mutum yake so yana biye ma abin yana biye ma abin so ko abin ki idan ga dama mutum yana son irin abu kaza sai ya ga irin abin to abu ne mai sauki ya biye masa dama yana kin abu kaza sai ya ga irin abin abu ne mai sauki ya biye ma wannan kiyaye mai hukunci wajada iradatan wajada iradatan wa ghairi zalika sannan kuma idan an samu irada faman ittaba'a zalika bi ghairi amri Allah wa rasulihi fa huwa mimman ittaba'a hawa wanda diye diye mu haka ba tare da umarnin Allah ko manzon sa ba yana cikin masu bin son zuciya bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba bal qad yatamada bihi al-amru ila an yattakhidha ilahahu hawa wani ma daga nan sai al'amari ya mai nisa sai ya mai da san zuciyarsa shine abin bautarsa wato ya zama baya aikata komai sai abin da san zuciyarsa ya nuna mushi kamar da zamu zo mu ji malam zai fara haka kamar da Allah yake cewa faraita man ittaba ilahu hawa wattiba'ul ahwa'i fi diyanati a'zamu min ittiba'il ahwa'i fi shahawat yace kuma bin san zuciya a cikin al'amarin addini hadarin sa yafi bin san zuciya a cikin al'amarin sha'awa ta rayuwa wato sha'awar rayuwa da ta so za ka yi ka yi saɓo sha'awar rayuwa take sa mutum ya yi saɓon Allah ko ya biye ma duniya ya ɓata wa kansa lokaci wannan ya fi sauƙi fiye da wato son zuciyar da zai kai ka ka canza addini ka kawo bid'a ko ka karyata gaskiya fa innal awwala halul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina ittiba'ul hawa fid din shine irin na waɗanda suka bi son zuciya cikin kafirai da mushrikai kamar da Allah yake cewa fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum in ba su amsa maka ba su waɗannan kafiran makka bayan duk wannan hujjojin da ka kawo musu to ka sani da cewa suna bin son zuciyarsu ne kaga suna bin son zuciyarsu a addini wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdil qawma zalim Allah ya ce wa ya kai bata a cikin mutane fiye da wanda yake bin son zuciyar shi ba tare da shirya daga Allah ba yace lalle Allah baya shiryatar da mutane azzalumai wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum al-aya ila qawlihi balitta ba alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm Allah ya ce lallai waɗanda suka yi kafirci shine zalunci anan suna bin ainihin wato son zuciyarsu ne ba tare da ilimi ba wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa wa qad fassala lakum ma harrama alaikum Allah ya muku bayani dalla dalla game da ababen da ya haramta muku duk abin da aka haramta ba a bar shi a dunkule ba sai da aka yi bayanin mahiyarsa yadda za a gane shi aka yi bayanin miƙidarin abin da aka haramta aka kuma faɗi sunansa da za a gane shi yanzu mushe da aka ce an haramta mushe kowa ya san meye mushe haka jini haka riba haka zina haka giya haka cata haka saɓawa iyaye haka shirka wannan abubuwan ba su da ambiguity ana iya gane su yana da gaskiya abin da ya kamata mu gane game da qawaid na haramtawa da halastawa musamman haramtawa babu wani abu da shari'a ta haramta musamman kaba'ira wanda kuma ta bar shi an kasa tamyizin meye shi sai dai in mutum bai sani ba sai ya tambayi wanda suka sani amma tabbas za a gane menene shi a san shi saboda in ba a gane ba ya za a guje mishi yanzu abin da ake ce ma giya sanannen abu ne tun farkon musulunci har yau abin da ake ce ma riba sanannen abu ne tun farkon musulunci har yau haka dai haka dai haka dai to shine waqad fassala lakum ma harrama alaikum Allah ya muku bayani dalla dalla game da ababan da ya haramta muku illa matturirtum ilai wannan istisna'i ne wanda yake munqati wato shi itiradan ba wai shi ma ba a bayanin shi ba amma a cikin haramcin an muku sassauci game da abin da kuka tarsasu zuwa gare shi kamar game da cin mushe kenan ko wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm ce wasu da dama suna bata da son zuciyarsu ba tare da ilimi ba wa qala ta'ala Allah ya sake cewa ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa adallu kaseera wa dallu an sawa'is sabil Allah ya ce ya ku ahlal kitabi kar ku zaƙe game da addini shine la taghlu kar ku zama ɗan hamasa ghairal haqi ba bisa gaskiya ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin kar ku bi soyayyen wasu mutane da zuciyarsu kaddallu min qablu wanda dama can sun riga sun bata wa adallu kathiran kuma sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabi sun riga sun bata daga tafarki madaidaici sun batar da mutane da yawa kuma dama akan bata suke yana mana kawo mana ayoyi da suke tabbatar da cewa bin son zuciya akan addini ya fi haɗari biyar bin son zuciya akan wani abu na rayuwa wa qala ta'ala Allah ya ce walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir Allah ya ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walan tarda anka yahudu walan nasara har abada Yahudawa da Kiristoci ba za su taɓa yada da kai ba, duk wani sassauci da za ka musu, da wani nuna ana tare duk ba zai kai ka ba, hatta tattabi a millatahu, sai in ka bi tafarkin addininsu. Ƙul ka ce, in na hudan lahi huwal huda, lalle shirya Allah ita ce shirya, wala in ittaba'atu ahwa'ahu wala in ittaba'ata ahwa'ahu inda ku za ka bi son zuciyarsu ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin wala nasu baka da wani mataimaki ko majibinci kuma bayan Allah a wurin Allah wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra aw waje kuma Allah ya sake cewa wala yattabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina zalim wallahi da zaka bi son zuciyarsu bayan abin da yazo maka na ilimi da ka kasance cikin azzalimai Allah ya tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kasancewa وقال الله يتي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم كما سوكنتي دا abinda Allah ya saukar karka ba son zuciyarsu ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء yace zaka shi yasa duk wanda ya fita daga abinda aka sani a alqur'ani da sunna daga cikin masu bin tafarkin malamai da sufaye wato daga cikin mabiya sufaye da malamai in ka fita daga abin da aka sani a shar'ance yuj'alu min ahli al-ahwa sai a ce kai ma dan bid'a ne da aka aka sai ake lissafa sufiya daga cikin yan bid'a saboda su asali masu bin malamai ne masu bin shehunai ne amma garin bin malamai da shehunnai sun fita daga tafarkin alkur'ani da sunna to yanzu haka suna suna bin menene kenan suna bin manittaba hawa'ahu bi ghairi ilmi mun gani sai ki cewa kama kana salafu yusammunahum ahlul ahwa kamar yadda malaman farko suke kiransu da wannan suna wadhalika anna kullu man lam yattabi' al-ilma faqad ittaba'a hawahu zaka sa duk wanda bai bi ilimi ba zaka ga san zuciya yake saka ji a ce la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm haka haka min ba'di ma ja'aka min al-ilmi kuma gani zaka ga ana cewa maimaita kalmar min al-ilmi min al-ilmi yace a wal ilmu bid-dini la yakunu illa bi hudallahi alladhi ba'atha bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ilimi shari'a ta addini ilimi na addini baya yiwuwa ka same shi sai in ka bi shari'ar manzon Allah wadda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da ita ba a samun ilimin addini mai inganci sai ka bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da ita mu gane wannan kaida muhimmiya wali hada qala Allah ta'ala fi mawdhi'in wa inna katiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm وقال في موضع آخر الله يسكت شوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله كاغن سو غدا بيو علم من الله علمي na shari'a da hudan min Allah shari'a daga Allah ba a samun su sai an bi mene sai an bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka samu ilimi sannan ka samu shari'a Allah ka samu dace malam ya sake cewa wal wajibu alal abdi an yanzura fi nafsi hubbihi wa bughdihi wa miqdari hubbihi wa bughdi abinda yake wajibi ga bawa ya tsaya ya kalli ɗabi'arsa ta san abubuwa da kinsu da kuma gwargwadon so ko kin da yake ma abubuwa hal huwa muwafiqun li amri llahi wa rasuli shin abinda kake so din nan a cikin addini da abinda kake ki a cikin addini shin kana son su da kinsu gwargwadon yanda Allah ya ce a so su ko a kisu ɗan bid'a da kake kinsu kana kinsu ne gwargwadon yanda Allah ya ce a kisu ko ka wuce nan ko kuma ka gaza ahlus sunna sahabbai salafus salih malaman kirki addinin kirki da kake so kana san shi ne yadda Allah ya ce a so shi ko ko ka gaza ko ka wuce yace wa huwa allazi hal huwa muwafiqun li amri llahi wa rasulihi shin ya dace da inda Allah ya ce da manzansa wa huwa hudallahi allazi anzalahu shi dacewa da na Allah din shine ya dace da shari'ar da Allah ya saukar ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzansa bi haisu yakunu ma'muran bi dhalika al-hubb wal bughd idan wannan soyayya da kiyaye da kake kana yi ne abinda aka umurce ka la yakunu mutaqaddiman fi baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kar ka zake gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan fa innahu qad qala Allah ta'ala saboda Allah yana cewa la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله wanda da yake son wani abu ko yake kinsa da sunan addini kafin Allah da manzon Allah su umarce shi wannan ya ya zama mai shiga gaba mai shigegi ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam na ganin bari mu saurara anan sai mun je darasi na gaba insha Allah ai da ci gaba da yi mana bayani akan wannan ka'idoji masu muhimmanci da yake tattaunawa game da so da ƙi da ƙa'idojinsu a bisa hasken shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi